سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره الله العظيم العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh zan fara da wannan kasida wato manzumatul adab yace al'adamu ma Allah subhanahu wa ta'ala lallabin da ake bukata ɗan adam ko halitta ta yi tare da Allah mahalicci wanda yake ya ɗaukaka ya ɗaukaka irin ladubba da ake bukata a yi waje ga Allah tabaraka wa ta'ala lillahi wajibun bi kulli hali azza wa jalla wasu bil kamali walhamdu fi sarai war ra'i kadhalika taslimu lil qara'i wa an yakuna khali'an li amrihi subhanahu fi sirrihi wa dalihi ممتثلا لبابه آمره مسلما أما به زاجره مراقبا له مع الأنفاس مستأنسا بالذكر لا بالناس لقد مها من قلبه الأغيار وهام في الشوك له وسالا يطلب طول عمره لراه ولا يخاف أحدا سواه من غير فضله الذي لا ينفد يرجو الندى وغيره لا يفسد وينبغي الخوف له من مكره فالأمن منه موجب لخسره وأن يكون دائما بذكره منشغلا وحمده وشكره آه الوصف بالكمال سبحانه da cika wajibin abu ne wanda yake wajibi lillahi ga Allah tabaraka wa ta'ala a bi kulli hali a kowane hali a kowane hali kai ɗan adam ko ko kai halitta ka ringa dubo cewa Allah ya fantu da dukkan sufa ta cika sufa ta tawaya ba ta zuwa ga Allah tabaraka ta'ala sufa ta tawaya tana zuwa ne ga halitta amma ba ga Allah ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala abin sifantawa ne da dukkan sufofi na cika muna cikin sufofin cika kuwa iko Allah mai iko ne akan komai yana cikin sufofi na cika kyauta ubangiji mai baiwa ne mai kyauta ne ba abin da ya fi karfin a ce Allah ya ba da shi in dai abin da yake karɓar a ba da shi ne yana cikin sufofin kyauta tausasawa Allah ya fi kowa tausayawa ga halittarsa shi yasa ko da ka ga Allah ya gama ka da wani abu wanda kai yake ma da ɗaɗɗaɗi to ka gane akwai wata baiwa ƙarƙashin wannan kai ne baka kai ga ganowa ba da aka faɗa ne yadda mai ta'alimi yake faɗa haza'inul minani ala qana'iril mihani taskoki na baya-baya na ubangiji suna kan kadarko na gwaji na jarrabu sai so dawa sai an gama mutum da jarraba in yayi hakuri ya iya tafi da lamarinsa a wannan jarrabar shine kuma zai kai ga taska wato ta baiwa babba shi yasa aiko a rayuwa ɗan adam yakan jure wahala domin jin daɗi ko samun wani alheri sai ka samu akwai wanda zai kwana yana tuki me yake hangen cewa to tukin nan ai zai biya shi zai samu abin da zai tafi da rayuwarsa ko wakacin da wani yake bacci wani yana kan hanya wakacin da wani yake bacci wani yana halin tsaro da duk irin wannan to me yake kawo haka domin a samu gaba ta yi daɗi. Sai sa duk sanda kaga Allah ma ya jarrabe ka da wani abu wanda kai a iyaka hangenka ba daɗi to ka gane an jarrabe ka da wannan ne don a yi ma sakamako ninkin ninkin haka da alheru. Shi ya sa ke wannan yana daga sifanta Allah da cika. Ka ɗauka kawai Allah zai jarrabe ka da ibtila'i ba don wani alheri naka ba. Ko ɗaya in kai wannan kasfanta Allah ba da cika ba shi yasa zo a hadisi wa sharru laysa ilayka ya ubangiji ba da za a ce za a dangana abin da yake sharri gare ka walhamdu hakanan wajibi ne a yabo ga Allah a halin yalwa ko halin tsanani da irin halin da kake ciki to ka gode wa Allah yadda ake faɗa alhamdulillahi ala kulli halin
kazalika taslimu lil qaba'i hakanan wajibi ne a miƙa kai ga hukuncin Allah duk abin da Allah ya hukunta gare ka ka yadda da hukuncin Allah ka nuna yadda da hukuncin Allah wa an yakuna kabi'al li amri wajibi ne halitta ya zamo mahaluki ya zamo ya kaskan da kai ga umarnin Allah duk umarni na Allah to kai ah, kai biyayya ga wannan umarnin ka ɗauka ba wani wanda ya sai baka umarni kamar Allah dan zuciyarka ko wani shaidan ko wani mai mulki ko wasu jama'a ko ta kungiya ko menene dai ya baka umarni sabanin umarnin Allah to ka kyale umarnin nasu ka ɗau umarnin Allah ka bi wannan shine kayi ladabi ga Allah tabaraka wa ta'ala in baka yi haka ba ka nuna rashin ladabi ga Allah subhanahu ubangijin da yake ya tsarkaka fi sirri a kaskan da kai ko ga Allah a ɓoye wa da jahari kuma a fili kai ya zama a fili ne za a ringa nuna an kaskan da kai ga lamarin Allah amma a ɓoye ba a kaskan da kan ba ba haka ake bukata ba ya zama kaskan da kan a ɓoye ne da a fili mumtasilan lima bi a marahu ya zama mai cikakken biyayya mumtasilan ya zama mai cikakken biyayya limabihi a marahu ga abin da Allah ya umarne shi da shi a koyaushe duk motsawar da za ka yi ka duba wannan motsawar da kai ko motsawar da za ka yi Allah ko ya ce ka yi ko ya baka damar ka yi yayin sannan ka motsa haka nan za ka yi shiru za ka daina motsin ka duba ka ga to Allah ya baka yi ma izinin ka bar wannan motsin da da kake yi sannan ka yi shi yasa duk abin da za ka yi ka ringa dubo izini daga wajen Allah wannan shine yin ladabi tare da Allah tabaraka wa ta'ala mujtaniban amma mai nisanta daga dukkan abin da bihi zajarahu Allah ya tsawatar da shi daga gare shi bi din wannan kamar mai ma'anar anci kamar ta qur'ani ce fas'al bihi khabira ana nufin fas'al anhu khabira to
muraqiban da duk abin da Allah ya ne- ya hane ka ya tsawace ka daga gare shi to ka nisanta kada ka aikata domin in ka aikata kana aikatawa ne fa a gaban Allah kana aikatawa ne a gaban Allah kai ko ba za ka yarda a ce ai kana saba wa Allah haka ba a a gabansa a gabansa mu a- muraqiban lahu ya zamo ɗan adam ko halitta tana lura ga Allah cewa a duk abin da yake a gaban Allah fa yake آه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أما أكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا شهودا عليكم إذ تفيرون فيه ده أمن ده كيف أقبل الله كيف يسا كي مراقبة mal amfasi tare da duk wani numfashi naka da zai fita kakka yadda wani numfashi ya fita daga gare ka alhali baka duban cewa kai din nan a gaban Allah kake koyaushe zamo dai babban abin da kake dubawa a gaban Allah kake shine kayi muraqaba musta'anisan bizikri ya zamo ɗan adam ko halitta ta zamo mai ɗeba haso da ambatan Allah ya zamo ba abin da ɗan adam yake jin daɗi irin ambatan Allah domin an faɗa daman wanda suke na Allah ai ba abin da suke jin daɗi irin su je an ambaci Allah shi yasa su kansu ba abin da suke jin daɗin su yi irin ambatan Allah No.
labin nasi ba zamo ɗaya ba hasansa da mutane ba a ƙire-ƙire mutum ya bar wajen karatun ƙur'ani ya da- ya bar wajen salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar zikiri ya bar abubuwa wai dan kawai ya zauna hira saboda shi ɗaya ba hasansa da mutane ne abin da yake sa ya samu kwanciyar hankali wai sai ya zauna yana zantuttuka da mutane zancen da ba zai amfane shi ba ba zai amfani wanda suke zancen da shi ba Ehem, wanda akwai ranar da za a tambaye shi duk wani numfashi nasa da ya fita meye a ciki tunda duk wani numfashi nasa baiwa ce Allah ya masa ni'ima ce Allah ya masa ni'imar Allah kuwa ba makawa sai an tambayi dan adam daga gare ta summa la tus'alunna yawma idhin anin na'imi
laqad ma min qalbi al ya aghyar zama ya shafe duk wani wanda yake wani Allah daga zuciyarsa baya hangen wani Allah saboda wani Allah me zai masa me zai masa ai wani Allah ba abin da zai ma ka ka tsaya ga Allah tabaraka wa ta'ala
wa hama fi shauqi law ya ɗimauta a cikin bege lahu ga Allah Wasara.
wasara ya tafi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya tafi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala zama zuciyarsa koyaushe abin da take duba Allah kusacinta da Allah kusacinsa da Allah tabaraka wa ta'ala يدلوب دولة Ɗula, أمري ɗula umrihi rirahu.
Umri riba.
Ya ɗilubu, yana neman rirahu yardar Allah subhanahu wa ta'ala ɗula umrihi, tsawon rayuwarsa, tsawon rayuwarsa. Ko yaushe ya zama abin da kake ƙoƙarin yi, ka aikata abin da Allah zai yarda da kai.
No.
Ba ka ringa aikata abin da Allah ba zai yarda da kai ba. In kana aikata abin da Allah ba zai yarda da kai ba, aikin da ba zai jawo ba ka sami yardar Allah ba to ba kai ladabi tare da Allah ba ladabinka tare da Allah shine koyaushe zamo abin da kake kokari kai abin da Allah zai yarda
ولا يكاد baya أحد jin tsoron hadan wani suwahu in ba Allah ba baya jin tsoron wani in ba Allah ba ba wanda ya saka ji tsoronsa ba Allah ba domin kowaye duk abin da yake takama da shi duk ƙarfinsa duk ikonsa duk makamansa duk komai nasa in Allah ya kare ka bayan da zai da kai bayan da zai da kai idan kuma Allah ya kyale ka bai kare ka ba to me ka isa ka tara kiyashi wannan sai ya ga bayanka kiyashi wannan sai ya ga bayanka in Allah bai kare ka ba amma in Allah ya kare ka ko da zaki sai ka kafsa ya gudu daga gare ka shine a koyaushe ya zama dan adam ya ringa duban ba wani wanda ya sa a ji tsoron sa fa in ba Allah ba
من فيب قبله الذي لا ينفد yarjunna da ya zama yana kaunar baiwa yarjunna da ya zama yana kaunar baiwa min fayar faralihi daga kwararar baiwa ta Allah الذي لا baiwa ta Allah wadda ba ta da iyaka Allah da yake rahamarsa ta albaci komai wa rahamati wasi'at kulli shay'in ينفد وغيره لا يقصد baya nufin wani Allah kai ya nufi wani Allah in ya tsaya nufin wani Allah ya bi ah, batacciyar hanya a koyaushe ya zama nufinsa Allah
وينبغي الخوف lahu min makari ya kamata a ce ɗan adam ko halitta a koyaushe yana jin tsoro daga makarun lahi a duk irin yadda aka yi masa buɗe duk irin yadda yake ganin yana tafiya kan daidai to kai ya saki jiki ya ringa tunani akan anya haka ɗin za ta kai ko ba za ta kai ba dan ba abin da kake kai yanzu shine manufa ba ko shine abin duba yaya lamari zai ƙare mutane nawa ne ko ko halitta nawa ne suke kan daidai amma a ƙarshe kuma aka samu tuntube aka juya ba daidai ba ga iblis shekara dubbai yana bauta wa Allah har jagorancin mala'iku yake a wajen bautar Allah amma a ƙarshe ya ƙare a matsayin abin jefewa eh, huruj minha aka ce, fita daga aljanna ta fita daga aljanna ta kana abin zargi abin nisantawa a shi yasa a koyaushe dan adam ya zamo aminan min makarillah yana mai amincewa daga makarullahi yadda ake faɗa annabawa duk da ɗaukakar darajarsu lam yamanu bi zaka makari rabbihim No.
fal anbiya ala aliyyi rutabihim lam yamanu bi zaka makara rabbihim fal amnu minhu amincewa daga makarullahi موجب mai wajabtawa ne ga hasarar ɗan adam duk irin yadda ka kai a tsayawa daidai to ka ringa roƙon Allah Allah ya sa dai ka kai Allah ya sa ka samu kaiwa domin irin yadda kake tsaya akan daidai a yau in Allah ya so sai a darzar da kai ka koma kuma ba koman komai ba ko kai ta yi kai ta yi amma dab da cikawa ya zamo abin ba a sami kyakkyawar cikawa wanda ake bukata ba ba a sami kyakkyawar cikawa wanda ake bukata ba wal iyazu billahi
وأن يكون دائما بذكري yana daga ladubba a janibin Allah halittar Allah ba dan adam ya zama koyaushe mushtagila ya mai da hankali bi zikirihi ga ambatan Allah koyaushe ya zama tunaninsa ya zai ambaci Allah ya gane babban alheri gare shi ambatan Allah saboda in dai ka ambaci Allah to Allah ma zai ambace ka yayin da a irin halin da ka ambaci Allah sai Allah ya ambace ka a halin da ya fi naka ma
وحمدي da yabo ga Allah da وشكري godiya ga Allah a koyaushe ɗan adam ya zamo yana godiya ga Allah yana yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda ni'ima take zuwa daga gare shi in ba ga- daga Allah ba shi yasa ashe shi ya cancanci a ta yabo gare shi a ta godiya wa ma bikum min ni'matin fa min Allah No.
to al'adabu ma al mala'ikati ladabi tare da mala'iku wa rusuli da manzanni na Allah عليهم السلام عليهم الصلاة والسلام ليجتنب عن كل ذي أذية من كل ذي رائحة كريهة ولا يؤلق سورة في البيت ولا يكن في كثرة كالميت وليبتعد عن اقتناء الكلب وجرس ولو لغير الرب فإنها من كل هذا تهرب وللهلاس من أذاه تطلب toliyatanif ɗan adam yana daga ladabin da ake bukata ya tare da mala'iku na Allah mala'ikun da aka ce akwai wanda koyaushe ma suna tare da ɗan adam wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun haqa ma yalfiz min qawli illa ladayhi raqibun atid له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله shi yasa wanda yake tare da mala'iku ko yaushe ai ya nisanci duk abin da mala'ikun nan za su cutu daga gare shi shine liyasta ne lalle ya nisanta an kulle zai aziyati daga dukkan abin da zai iya damar mala'ikun nan da suke tare da shi yadda ya kokari ya zauna lafiya da su kai ya zauna yana ta cutar in Allah ya ce su zauna tare da kai su ta rayuwa tare da kai tufa ba abin da za ka yi ka kore su amma kuma abu ba da yawa za ta yi yiwuwa ka yi ka cutar da su shi yasa kana zaton ba za a bi musu haƙƙinsu ba a lahira kana zaton kana cutar da su za su ba shaida za su ba da shaida kyakkyawa a game da kai ai ba za su ba da shaida kyakkyawa a game da kai ba kuma za a bi musu haƙƙinsu tunda dai an faɗa ma cewa suna fa tare da kai ki yasa duk abin da zai cutar da su ka kiyaya kakka aikata min kulli zira ya hatin karihati daga dukkan abu mai wari wanda ba a so ko wani abu mai wari ko wani nau'i na abin da ba a so ya ɗoyi ko abin da ya kama da haka to dan adam ya kiyaya daga gare shi wala yu'alliq suratan fil bayt kai ya ce zai rataye sura a ɗakinsa ko a gidansa malamai da yawa sun faɗa cewa irin wannan sura da aka gama akan harancinta ita ce wadda take da inuwa kuma ya zama cikakkiyar halitta mai cikakkiyar halitta to an gama akan cewa rukunta ba daidai ba ne a yi mutum mutumi wanda duk ga gaɓoɓinsa ga hannaye ga ƙafafu ga kai ga kome ba wani ɓangare na jikinsa da babu to wannan an gama akan cewa haramun ne wani wannan akwai saɓani tsakanin malamai akwai wanda suke ganin rataya shi ba laifi ba ne akwai wanda suke ganin a'a ai gaba ɗaya ma a barin ya fi kai ya zamo a cikin rafkana da kamar wanda yake matacce duk abin da kake ka ringa tunawa to ga mala'iku fa tare da ni ga fa mala'iku tare da ni kuma duk abin da na aikata fa suna rubutawa shi yasa ya kamata in san me zan yi don su rubuta mu
waliyabta'id anil algitina ilkalbi ya nisanta daga tsororin kare kada ya riƙi kare a gidansa sai fa in ta kama dole ba abin da za a riƙa ya wadatar kamar wadatarwar karen to a wannan halin sai zama ba laifi ba ne kamar yadda aka ruwaito cewa ibn abi zaidin abdullahi abi zaidin mai risala ya riƙi kare don yi masa gadi a bayan gida har wasu suke cewa da shi ala gafarta malam ya za ka riƙi kare bayan ka san irin abin da imam malik ya faɗa na tsawatarwa a game da riƙon kare tun daga hadisi ya zo cewa duk wanda ya riƙi kare a kullum sai an rage masa ƙiraɗi guda na lada sai ibnu abi zaidin ya ce yo ai da allah ya sa imamu malik a wannan zamanin yake kuma a wannan garin da ba kare ba zaki ma zai samo ya masa gadi ehem zaki zai samo ya masa gadi wajen rasa ya kiyaya daga rukon gidugo katuwar ƙararrawa walau ne gayar barbi ko da ba don ya kaɗa ta ba ne ko da ba buga ta yake ba
fa inna domin mala'iku ta harubu tana gudu min kulle haza daga baki ɗayan wannan abun ba da aka ambata ba ta zama inda yake akwai kare ba ta zama inda yake akwai gidugo walil halasi min azahu tadlubu tadlubul halasa tana neman kubuta min azahu daga cutarwa wannan gare ta wannan abubuwa suna cutarwa ga mala'iku shi yasa su mala'iku sai zama suna neman kubuta daga cutarwar wannan abubuwa to alhamdulillah sai tashi wajibin fi rusuli an faɗi ladubba a haƙƙin Allah ladduban da ake bukata a zamo ana yi a janibin Allah an faɗi ladduban da ake bukata ya zamo ana yi a janibin mala'iku sai kuma ladduban da ake bukata a yi a janibin manzannin Allah da annabawa alaihi musallatu wassalam a shi za a ci gaba in Allah ya kai mu rana ita yau Allah ya nuna mana Allah ya ba mu cikakken lafiya Allah ya kare mu daga dukkan arinki Allah ya ba mu fahimta Allah ya ba mu riko da ladabi a dukkan halayen mu alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima أمرك الخاتم لما سبق ناصر العدل بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله